والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 25 a cikin karatun bidayatul mujtahid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alai yau 28 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1440 wadda ta daidai da biyar ga watan daya shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi albabu thalith fi ahkamil janabati wal haid na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نعم فيقول المؤلف رحمه الله نعم مالن يجي الله يجي كنسا الباب الثالث babi na uku في أحكام هذين الحدثين a cikin hukunce-hukuncen waɗannan wato waɗannan ababen kari guda biyu أعني الجنابة والحيض ina nufin aljanaba ta wal haid wato janaba da haila
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة amma hukunce-hukuncen kari wanda yake shine aljanaba ففيه ثلاث مسائل to akwai masail guda uku المسألة الأولى matsala ta farko اختلف العلماء في دخول المسجد to ita ce ita ce ta farko dukhulul masjid shiga masalla shigar masallaci ga mai janaba على ثلاثة أقوال to malamai sun yi sabani akan shigar masallaci ga mai janaba a bisa kauli guda uku
وقوم منعوا ذلك ب- بإطلاق waɗansu muta waɗansu malamai suka hana wannan bi itlaq ta kowane ta kowane sashi da kowane fuska sura وهو مذهب مالك وأصحابه shine mazhabar malik wa ashabihi
وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه waɗansu kuma sun hana wannan wucewar illa li'abirin fihi sai ga mai ketawa لا مقيم ba wanda zai ke zai zauna ba wato idan mutum yana da janaba zai iya shiga masallaci zai iya wucewa ta masallaci
ومن ba amma ba ya zauna ba ومنهم الشافعي daga cikinsu akwai imamu shafi'i haka zalika imamu ahmad ibn hanbal na'am da kuma da yawa daga cikin malamai kamar yadda wannan ah, ibn al-munzir ya kawo su na'am وقوم أباهوا ذلك waɗansu للجميع waɗansu mutane kuma abahu zalika lil jami sun halatta wannan ga kowa ومنهم داود wa minhum dawud shine mazhabar dawud wa ashabihi فيما أحسب na'am a cikin abin da nake zato inji eh, eh, inji ibn rushd eh dawud az-zahiri eh wa rakhasa ta'ifatun lil junub fi dukhul al masjid wa dhahabat ila anna ta'wil qawlu wala junuban illa abiri sabil Mhm. na'am وسبب وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر to eh, sababin dalilin sabanin imam shafi'i da malaman zahiriya su dawud هو تردد قوله تبارك وتعالى shine taraddudi wato kai koman fadin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى na'am a haya zuwa karshen ayar tunda Allah ayat Allah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil na'am بين أن يكون في الآية مجاز to ta- sun yayi taraddudi cin akwai majaz a cikin wannan ayar حتى يكون هنالك محذوف har ya zamanto akwai abin da aka shafe da ake kaddara shi wato majazul hadf kenan وهو موضع الصلاة shine mawdi'us sala ay la taqrabu mawdi'as sala masallaci
ويكون عابر السبيل sai ya zamanto abiru sabil mai keta hanya استثناء من wannan togaciya ne daga hani عن قرب موضع ga الصلاة kusantar bigiran yin sallah
وبين أن لا يكون Ko هناك kuma- محذوف أصلا ko kuma shin akwai ma mahzuf akwai abin da aka shafe aslan وتكون الآية على حقيقتها ya zamanto ayar ala haƙiƙanin ta babu wani majaz da ake takdiri ويكون عابر السبيل هو المسافر ya zamanto abiru sabil huwal musafir الذي عدم الماء wanda ya rasa ruwa وهو جنب alhali ba shi da alhali yana mai janaba ay ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'lamu wala junuban illa abiri sabilan ba- hatta tasilu wato kada ku yi a sallah la taqrabu sala ay la tusallu
سواء في المسجد أو في غيره.
eh wa antum junub eh, illa abiri sabil sai dai idan ku matafiya ne ba ku samu ruwa ba na'am na'am ومن رأى أن في الآية محذوفا wanda ya ga kan cewa akwai mahzuf akwai abin da aka shafe a cikin ayar أجاز المرور للجنب في المسجد to sai ya halatta wato keta a, a wuce masa a- wato keta masallaci wucewa ta cikin masallaci ga mai ja- ga mai janaba ومن لم ير ذلك wanda kuma baya ganin haka لم يكن عنده في الآية دليل sai ya zamanto على a wajensa تجنب الإقامة في المسجد a wajensa babu wata da a- babu wani dalili a cikin ayar akan hana mai janaba zama tsayuwa a cikin masallaci na'am Mm, mm. a ai ba ba a a a ayar tana nan muhkama لا تقربوا الصلاة Mm.
وأنتم سكارى mm
حتى تعلموا ما تقولون mm
ولا جنبا Mm. mm sai zama bangaren aya kenan aka shafe in ko bangaren aya aka shafe ai ba a shafe ya ce ba ko bangaren ma za a ce an shafe ne Mm?
in ya zama na an shafe din sai ya An shafe?
zama na bangaren al'amu wato kar ku ce maratib tahrimul khamr daban da shafa aya daban ko ba haka ba an hana mutum shan giya kuma an hana shi in ya sha giya ya kusanci sallah an hana shi in ya sha giya ya yi sallah saboda haka idan ya idan ya idan ya sha giya ya saba ma Allah idan ya yi sallah ya alhali yana cikin maye ya saba ma Allah kuma sallarsa ba ta yi ba hukuncin yana kada ku yi hal tsakanin maratibu tahrimul khamr da kuma annas
ai shi abin da yake bayani na kansa ba hukuncin da yake bayani a kansa ma ba ba a kansa ake magana ba. ai ba magana ake a kan me da nawa ya sallah ko to ai shi so yake ce maka tunda an shafe na farkon dan me na ɗayan zai zauna ko ba ka ba mana shi tunda farkon umarnin yana farkon ayar al'amur kuma ya fasa zai wuju to kuma an shafa umarnin to ya ragowa zai zauna a yanzu ba yanzu da kan ba
na'am na'am to kun ga wannan ya tsawai eh, ya ce dali eh, a tsakanin tsakanin a shafi'iyya da su ahlul zahir wannan shine a sababul khilaf akan wannan ayar ne a shine sababul khilaf tsakaninsu a bai kawo a taba'an akwai a ɗaya daga cikin abin da suke hujja da shi shine hadisin abi huraira al-mu'min la yanjus su ahlul zahir sun yi riko da shi Mm. al-mu'min la yanjus سنة منهم في سوء قوم أباه ذلك الجنوب eh shi yasa eh eh sune ahlul zahir din kenan ليس في الآية دليل على منع الإقامة في المسجد eh wannan shine shine d- dalilin ahlul zahir sun ce dan ayar bata faɗi masallaci ba ba maganan mawdi as-sala bata faɗi masallaci ba ai kaga gashi nan shi ah, ga ibn ah, ibn al-munzir ya bayyana abin su yace wa qad kana shafi'i wa abu ubaida yata'awwalani qawlahu ta'ala wala junuban illa abiri sabila sabilin anna ma'anahu la taqrabul musalla يعني يعنيان المسجد وأنكر غيرهما ذلك وقال المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخر فيكون آخرها عائدا عليه وإنما ذكرت الصلاة والصلاة لا يجوز للجنب إلا أن أن لا يجد ماء فيتيمم صعيدا ففي هذا القول ففي هذا القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم فيه ما شاء أه؟ وي- و- ويقيم فيه ما شاء وتكون أحواله وتكون أحواله فيه ك- كأحوال غير الجنوب وما يحتج وما يحتج به في هذا الباب آه، آه، آه، ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن ليس بنجس to wannan shine a wannan shine da so kaga dai ayar haka ne to amma sun kara da kuma kawo hadisin abi huraira almu'min la yanjus na'am ba zai karfafi magana ta su ba haidaki laisar biya diki eh shi ma wannan shi ma wannan ibn al-mundhi ya karfafa shi ya ce a, to amma wannan ai ba zai zamanto hujja ba a, tunda ita al-ha'id ba najis bace amma in kuka kula wannan zai zamanto hujja ne ga malik domin a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nawilinil khumra ko da yake dai wannan dai akan ha'id ne za mu zo Mm? akan ha'id ne amma kaga ta ce inni ha'id inda wannan ah, hujjan da ta kafa na kan cewar ba za ta iya miko musu ba saboda tana haila ai da zai ce mata wa hal yamna ul ha'id dukhulul masjid sai ce haidatuki laysa fi yadiki sai bayyana mata kan cewa hukuncin ba hukuncin hannunta ba shine mai hailar ba shi yasa suka ce ai dukhulul juz laysa ka dukhulul kull wa amma man mana منع العبور في المسجد amma wanda ya hana wato a ketare ta cikin masallaci a ke- wato a wuce ta cikin masallaci فلا أعلم له دليلا wato malik kenan to ban san ban san wani dalili gare shi ba
إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة sai والسلام dai zahirin abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi salatu wassalam أنه قال cewa ya ce لا أحل المسجد لجنب ولا هائم ba na halatta masallaci ga mai janaba wala ga mai haila وهو حديث غير ثابت yana cikin abu dawud wa huwa hadithun ghairu thabit hadisi ne wanda yake bai tabbata ba wajen malaman hadith
واختلافهم في الهائم saboda sun yi sa- illarsa shine akwai a akwai jisra ta bintu da jaja jisra bintu da jaja saboda bukhari ya ce inda ha ajaib to wannan kalmar ba a san ma'anarta ba wajen bukhari inda ha ajaib to su suka dauke ta akan tad'if ne eh suka dauke ta akan ya ce wa jisra inda ha ajaib nan ah, nan gashi ya ce a- an ce ibnu khuzaima ya inganta shi shakal albani a cikin irwa ya ya da'afa shi Mm. amma ibnu eh, ibnu khuzaima bari mu ga abinda ibnu khuzaima yace akan hadith din
التقريب ما التقريب ما في مقبولة eh
أنا سيتي جسرة بنت جنان جسرة dijaja آه أنا يدي كونك كرمنا وما يد ما لي
Mm. dijaja ne wani wa- wa- wa- wa- taqribu tahdhib ne آه ولا
Mhm.
العجائب eh ai ai mun faɗa muka ce haka bukhari ya ce wa jisra indaha ajaib wannan sun ɗauke ta akan cewa ta da'if ne يأتي يأتي يأتي يأتي وقد ضعف هذا- هذا الحديث جماعة من أهل العلم Mhm.
يأتي كما قال الخطابي الخطابي Mm. na'am a ba wai ai ba tarjamar ta muke newa ba so muke muka ibnu khuzaima a da a, ibnu khuzaima yawa eh shikenan ma eh gashi ma nan ya faɗi ma 2284 yawa jasra ne ma ko jasra bi fathil جاء رسول الله أ- أ- حديث حديث عائشة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المساجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصنع القوم قوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب gashi nan hadisin قلت إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة كما بينته بينته في ضعيف أبي داود إن الشيخ ناصر الباني أما وجن ابن خبان الحديث صحيح تند يا كاوش أجكين صحيح إنسان da kuma أبو الحسن ابن القطان أجكين بيان الوهم والإيهام نعم جني نعم تو a gaskiya gaskiya a wato alhadith yana da shawahid eh akwai abin da zai shaida gare shi saboda haka itlaqin da'af akan hadisin wanda take kuma wato abin da za ku lura yawa yawan mata tabi'ai yawa yawan mata tabi'ai ba a illanta hadisin su da rauni sai dai a illanta su da jahala sai dai a illanta su da jahala to jahala a cikin tabi'ai in a cikin tabi'ai musamman ko da yake wadda ta roito daga aisha ba za a ce daga tana cikin kibarun tabi'in ba jahala a cikin tabi'ai akan dan sassauta ta musamman idan mutum bai zo da abin da yake munkar ba saboda karancin karya a wannan zamani a cikin tabi'ai musamman tabi'an madina kuma wannan madaniya ce take ruwaito daga aisha eh hadith ne madaniya ce eh yallati tarwi an aisha to sannan kuma in aka hada wannan da fadin aisha radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nawilini al-khumra tace inni haid yace haidatuki laysa bi fi yadiki to haka wannan yayi ikrarin ta akan fahimtanta na kan cewar me cewar a mai haila ba za ta shiga masallaci ba cewa mai haila ba za ta shiga masallaci ba to taban daga cikin abin da su suke kafa hujja ko da kyau nan yana da alaka da haid sai mun zo wajen babul haid ne wannan matar da ta rasu da take share masallaci eh ibnu hazm yake cewa to ai kaga tana kwana a masallaci kuma tunda mace ce dole za ta yi haila kuma ba a ruwaito kan cewa tana fita eh ba tsohuwa ba
a hassan ta yi ta kai menopause ta zama to ya'is ta yi ta zama to ya'is amma ibn hazm shi dai hukuncin sa kenan akan hadisi da me to menene dalili akan cewa ba tsohuwa bace to shikenan tunda akwai sabani shikenan saqatal istidlal shikenan eh saqatal istidlal tunda ma'al ihtimal tunda akwai ihtimal ba za ka iya tabbatar da surar da take mahallin niza ba idan ka tabbatar da kan cewar idan ka ce wannan ya nuna kan cewar al'asul a cikin mata suna haila saboda haka wannan ya nuna kan cewa tana kwana masallaci sun ce maka wannan babu wani asal akan wannan babu saboda aka ce mace tana kwana a masallaci wannan bai nuna kan cewar ya isa bace bai nuna kan cewa ha'iz bace bai nuna kan cewa wadda bata kai sinnul mahid bace
ba zai can ba zai zama asali ba to me zai zama asali akan mace ai babu asali akan mace saboda za ta iya zama ta kowace yanzu kawai idan aka zo aka baka labari cewa wata mace ta zo ta ba da kyauta shi kenan sai kai hukunci akan cewa mai haila ce eh ko kai hukunci akan cewa tsohuwa ce kawai an ce mace kanat imra'atun taqummul masjid Hmm? a wannan ba shine galib ba duk macen take shekarun haila kamar yadda babu abin da zai nuna kan cewa ba tsohuwa ba ce tsohuwa ce ko da wanda ne bal watakila ma abinda ma zai nuna kan cewa tsohuwa ce ya fi saboda ta rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam galibi tsofaffi ne ta kai shekarun mutuwa su suka yi irin wannan hidimar saboda haka dai mafi kyawun abin da za a ce shine qadayal ah- qadayal ah, wato qadayal ahwal إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال akwai ijmal a cikin wannan ko ba aka ba babu nassi akan cewa tana haila wannan mujmal ne yahtamil tana haila yahtamil ba ta haila to tunda akwai wannan ihtimal din to kaga kisa ta zama to mujmal kenan shine kasaha thawbal ijmal fa saqata biha al istidlal ya zama to wannan istidlal din da shi iskisar babu shi saboda haka dai sai mu koma abin da muke da shi wannan hadisin na jasra ka gani a jamza yau afwan ai za ka je can babun nisa ne okay ai yayi haka yayi tartibin a can karshe yayi babun nisa ka gan shi babun nisa eh shi ne tartibin in Allah yadda ya kamata fa galle fa mu zo fa mi kutubul jarh wa ta'dil din nan dan a san manahij din su yanda za a rinka amfani da su Mm. jasra bint jajaja jisra maqbula wa yuqalu to kaji to kunji wa yuqalu inna laha idrakan me ake nufi da wannan eh waye zai fada wa yuqalu inna laha idrakan an ce sahabiya ce ai idrakan idrakan bin nabi sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin an ce ta ta riske annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga wannan nuna kan cewa min kibarut tabi'at akalla kenan wanda har ake sabanin cewa sahabiya ce na'am saboda haka ibn Khuzaima da Abul Hassan ibn al-Qattan da ibn Sayyidin Nas duk sun inganta hadisin kun ga wannan shi yake nuna muku kan cewar matsalar kuma bukari shi bi ba a san me wannan ba a san me yake nufi da inda ha ajaib ba ya tabbata sahabiya ce in ma bai tabbata sahabiya ba ce za ta zama tomin kibar tabi'iyat to kun ga wannan yake nuna muku kan cewar wato a dole kana bukatan ilimin hadisi domin ka san hukunci akan hadisi domin yanzu wanne wanne zaka bi al-Sheikh Nasiruddin Albani da ya da'afa hadisin da kamar su Ibn Rushd da suka ce hadithun ghairu thabit ko ko zaka bi Ibn Khuzaima da ya hassana hadisin da Ibn Sayyidin Nas ko Abul Hasan Ibn Al-Qattan in ka rinjayar da wani in ka tashi rinjayar da kaulin abisami ba dole sai da usul ba ko ka da san rai zaka rinjayar to shi yasa din dole ne a dole ne ɗalibin ilimi ya karanta a ulumul hadith da jarh wa ta'dil domin ya san zai rinka yanda zai rinka muwazana saboda kaɗan ne akwai hadisai da dama wanda suke haka suke har yanzu wato sabani tsakanin bal akwai hadisin da zai zamanto sabani tsakanin wanda suka inganta shi da wanda suka ce ma mawdu ne kamar hadisin salatu tasabih ko wanda suka ce sahihi ne waɗansu suka ce hasan waɗansu suka ce da'if waɗansu suka ce mawdu to wanne za ka ɗauka haga dole sai da tarjih tarjih kuma baya yiwuwa sai da bin ƙawa'id na'am
واختلافهم في الحائط في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنوب saɓaninsu a cikin mai haila a cikin wannan ma'ana shine saɓaninsu wajen mai janaba sai dai sababul khilaf ɗin akwai ɗan saɓani a wajen sababul khilaf na alha'id akwai wani hadisin na aisha Mm, nan cewa nawilini al-khumra Mm, hadisin nawilini al-khumra shi yasa wanda ina ga ina ga shi ibn ah, ibn al-munzir to saboda lokaci dai mu wuce amma amma dai wannan abinda kawai zamu kara masa kenan wannan hadisin na Aisha sun kafa hujja da shi wajen cewar ah, al-haid ba ta shiga ah, ba ta shiga masallaci na'am a matsalar akwai nafsin sabanin shine wannan nafsin sabanin su waɗanda suka ce mai janaba zai iya wucewa ta masallaci zama ne ba zai ba haka ma suka ce ga ha'id wanda suka ce ba za ta shiga masallaci ba ma za ta wuce ba ga junub haka suka ce ga ha'id wanda suka ce kuma ma za ta yi din babu abin da zai hana ta su ne ahalul zahir suka ce a ga mai ha'id ma za ta iya yi kamar yadda mai janaba zai na'am basu bambanta tsakanin su ba kamar mai karatun alkur'ani da a ba su bambanta ba wajen shiga masallaci ba su bambanta ba nafsun hukunci suka bayar na'am kamar magana a eh wan eh eh haka ne a cewa yake yi wato kamar ai an bambanta tsakanin aljunub da alha'id wajen karatun qur'ani shine yake ta wajen shiga masallaci ba su bambanta ba No, nafsul hukum suka dauka na'am za mu ɗan istima da kowane ke da hukumin kawai a dole kai tarjihi dole kai tarjihi menene arrajih in wannan wannan hadisin na Aisha shine a wato a, bari mu gani mumkin mu samu maganar malaman ilal a kansa na ganin matsala ce muhimmiya saboda har yanzu ana ta yawan fatawa a kai yanzu mutane ana ta ɗaukan fatawar ibn hazm ana ta shahara ta Mm, mata zuwa ruwansu yanzu ana ce musu su shigo su zauna masallaci ai karatu za su yi. maimakon ai musu waje a gefe ko a waje da za su rinka zama ana ba a- ba a- abin nan din ana sake da hannun kuma kuma ma a gashi ma da- daga cikin mahujar hadisin ummu atiya wal ya'tazilna al-huyadul musalla eh, wajen sallar idi ko da yake wannan hadisin waɗansu ce ba hujja bane wannan malam ba ba makarantu an ce sahi saboda saboda almusalla ba masallaci bane amma saboda an ce su yi ne saboda kada su zaman tokan cewar ana sallah su kuma suna zaune ba sa sallah eh sahi akwai wannan amma akwai a yawa bari mu ga littattafan ilal to wasamitu aba zur'a wa dhakara hadithan حدثنا به عن أبي عن أبي نعيم عن ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يصلح لجنب ولا لحائض إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد قال أبو زرعة يقولون عن جسرة عن أم سلمة والصحيح عن عائشة قال أبو محمد ابن أبي حاتم كنا قد روى أفلت ابن خليفة عن جسرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير أنه لم يذكر إلا للنبي وأزواجه وإنما قال لا يصلح لجنب ولا حائض فقط to kadai abin da ya ce kenan bai faɗi hukunci akan hadisin ba to yawa ai ga ma illar ma da bukhari ma ya kawo Ka- wal- wato ka imam bukhari ka san hadisin bukhari ya ambace shi a cikin at-tarikh al-kabir eh wato bukhari da ya kawo hadisin a bukhari da ya kawo hadisin ya kawo shi da ziyada da wannan ziyadar da wanda suka rubuto shi da ziyada illa li muhammadin wa ali muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce as-sahih abinda Aisha ta rawaito suddu hadhihi al-abwab illa baba Abi Bakr to idan annabi ya tabbata ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta yaya za a ce illa li Muhammadin wa ali Muhammad shine ajaib din shine ajaib din. saboda haka hadisin da bashi da wannan ziyadar bashi da ajaib wato kun saboda da a sahabbai duk kofofinsu ta cikin masallaci suke kowa sai ya shigo cikin masallaci saboda haka mutum zai kwana da janaba ba shi da ruwa a gida yana buƙatar ruwa saboda haka sai ya shigo ta cikin masallaci ya fita ya je ya samo ruwa ya zo ya wanka sannan ya shigo masallaci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya rufe kofarsa sai kawai Ab- eh, sai kawai abubakar saboda me saboda shi zai zamanto ishara ne zai zamanto khalifa bayansa saboda haka kamar yadda kofarsa take shigo a cikin masallaci haka ta abubakar ma wannan shine tabbatacce da hadisai da dama to sai gashi kuma ji- an ce jasra ta ruwaito daga aisha cewar alha'id wal junub ba su ga masallaci ba sai muhammadu ali muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga wannan bai ci karo da hadisin sayyidina abubakar ba tunda shi sayyidina abubakar baya cikin ali muhammad sallallahu alaihi wasallam eh saboda haka sai ce inda ha a ja'ib ta yi ta shayya
tabi'iya
akwai shi na
kaga ga wani wani dan uwanmu a a ina zuwa bayanin illa ne wannan bassam ibn abdullah ibn salih al-attawi al-ahadith allati a'alla al-imam al-bukhari mutunaha bitanaqub yayi dirasa su yace فالبخاري رأى حديث جسرة الذي يستثني محمدا صلى الله عليه وسلم وآله ولم يستثني أبا بكر مخالفا حديث عائشة الآخر الذي يستثني أبا بكر وحده وكلا الحديثين مروي عن عائشة فلو أنها روت الحديثين بالفعل لبينت حين ذكرت أحدهما المستثنى الآخر الذي جاء في حديثها الآخر لكنها لم تفعل فدل ذلك على أنها لم تروي حديث جسرة فأما حديث أروى عن عائشة الذي ذكره البخاري فقد رواه الترمذي قاشنندي في تاريخه وهذا هو بيان العلة آه سيدي وقد روى البيهقي أن البخاري قال في هذا الحديث ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الكبرى إيتو قاشما. أما قال الإمام أحمد ضعيف يا ضعف حديث الإمام أحمد a cikin aljami'ul umum da a ina ne ya faɗi haka a tahzib tahzib to na ce malam na'am yana magana ce to shi wannan tun da ake misali ba zai ba zai kasance misali shi sai na baka wani daga cikin yana daga cikin alayen alayen annabi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a liso le le bi dalilin saura wanda ke cikin alayin sa ali ne a ali ne saboda ka ita na ji sara wannan yana karfafa halibancin ali kenan Ah, akan abubakar eh ita shi kenan ko saboda saura ma na shi na'am ko saboda saura annabi sallallahu alaihi wasallam to in haka ne ma wato sayyidina umar shi ma ahlul bait ne
da usman shi da usman ma da wanda ya auri zainab eh da ibn abil as na'am na'am wannan ƙofofin da aka ce suna da can sahabbai na'am cikin masallaci ƙofofi ne kamar daga ɗakunan su na turaka ko ƙofar shiga gida
wato kofa ce mai kamar taga amma ana shiga ta wajen Mm. ana shiga ta shi yasa ake ce mata khawha ai. al-khawha amma shigarta daga cikin gida din ne kawai ake shigowa na'am mu ci gaba ya al-mas'alatu thaniya matsala ta biyu massul junubil mushaf shafawar sh- ta taba a alkur'ani cikakke ga mai janaba ذهب قوم إلى إجازته waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga halatta shi وذهب الجمهور إلى منعه amma jumhur ma- wato ah, ga mafi yawan malamai sun tafiya zuwa ga hana shi وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ su ne waɗanda suka haram suka hana wato wanda ba shi da alwala ya taba ah, wato ya taba shi وسبب اختلافهم dalilin sabaninsu هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه shine wato dalilin sabaninsu wajen hana wanda ba shi da alwala kan ya ɗauki wato ya taba shi ya shafa shi أعني قوله ina nufin faɗinsa لا يمسه إلا المطهرون la ya masuhu illal mutahharun الواقعة ya al'aya وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية mun faɗi dalilin saɓanin a cikin wannan ayan فيما تقدم fi a cikin abin da ya gabata وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه kuma shine da ainihinsa dalilin saɓaninsu a cikin hanawar mai haila da ta taɓa shi mun ce kuma banda ayar akwai hadisin amr bin hazm ko an la yamassal qur'ana illa tahir المسألة الثالثة mas'ala ta al mas'alatu thalitha mas'ala ta uku قراءة القرآن للجنب karantawar alqur'ani ga mai janaba اختلف الناس في ذلك a malamai sun yi saɓani akan wannan فذهب الجمهور إلى منع ذلك sai jamhurin malamai suka tafi zuwa ga hana yin haka وذهب قوم إلى إباحته to mu dan tsaya ko lilin wannan sabani الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال wato fuska fahim wato daukan fassara wanda yake zuwa ma hadisin ali radiyallahu anhu أنه قال cewa ya ce كان عليه الصلاة والسلام annabi sal alaihi salatu wassalam ya kasance لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة babu abin da yake hana shi karatun alkur'ani sai janaba وذلك أن sahahu قوماً tirmidhi saboda wannan kuwa waɗansu mutane sun ce قالوا إن هذا لا يوجب شيئا wannan baya wajabta komai لأنه ظن من الراوي domin wannan zato ne daga mai riwa- daga shi rawin ومن أين يعلم أحد to ta yaya zai san- ya- ta yaya wani zai sani أن ترك القراءة cewa barin kira'a كان لموضع الجنابة ya kasance saboda janaba ne إلا لو أخبره بذلك in dai ba shine ya gaya masa ba haka والجمهور رأوا jamhurin malamai kuma suka ce suka ga suka أنه tafi لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ya ولا ce ظن ai ba zai ka- aliyu ba zai kasance bai kasance ya faɗi irin wannan magana ba a bisa wato riyawa ko kuma zato
وإنما قاله عن تحقق kadai dai ya faɗi wannan ne a bisa tabbaci
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب waɗansu mutane kuma suka sanya mai haila a cikin wannan kamar matsayin mai janaba wa qaumun farraqu bainahuma waɗansu mutane kuma suka bambance tsakaninsu fa ajazu lil ha'id al qira'ata al qalilata sai suka halatta ma mai haila ta yi ƙira'a 'yar kaɗan istihsan istihsanan ta hanyar kyautatawa wato shine fitar da matsala daga nazirinta abinda kiyasi ya hukunta haka ne to amma sai suka duba maslaha sai suka fitar da ita daga nazirinta shine istihsan istihsan shine abinda hukunci in kai sake shi ga abinda zai nuna to amma saboda wata maslaha ko saboda kawar da wata barna sai ka togace sura to wannan togacewar da zaka shine ake ce mai istihsan na'am to wannan ne bambanci da maslaha da wasala maslahatul mursala daban take ita maslahatul mursala ita ce maslahar wadda take ba mansus alaiha ba amma umumul adilla suna hukunta ta eh shine suke cewa man istahsana faqad faqad sharra na'am to aya wannan saboda wato a waɗansu ne suke arrafa isti suke tarifin istisanin kamar da muka karanta cewa wai dalili ne da zai ɗarsu a cikin zuciyar mujtahid amma ba zai iya ta'abiri da shi ba sai suke cewa to shi kenan shi yake yin shara inda ba zai faɗan ba eh na'am lituli maqamiha ha'iban saboda tsawon zamanta a cikin halin haila saboda haka suka ce tunda za ta dade kwana biyar kwana shida kwana tara tana haila a ce ba za ta yi karatun alkur'ani ba eh saboda haka sai suka halatta mata kuma wannan shine ma karkatar da bukhari yayi Mm, kuma ma ita riwaya ce a matsabar imam ahmad na'am wa huwa madhhabu malik wannan shine matsabar malik eh fa hadhihi hiya ahkamul janaba waɗannan su ne hukunce hukuncen janaba wa amma ahkamud dima'i al kharijati min ar rahim amma hukunce hukuncen wato jina ne jini da suke fitowa daga wato mahaifar mace fal kalam al muhit bi usuliha yanhasiru fi thalathati abwab to maganar zance a, da zai kewaye da wato ka'idodin wannan a, waɗannan jina wa- waɗannan nau'i na jini yana takaita ne a babi uku
al awwal babi na farko ma'rifatu anwa'i al dima'i al kharijati min ar rahim sanin nau'in jini eh, na- na- nau'in dangin jini daban-daban da yake fitowa daga mahaifar mace wa thani babi na biyu معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض sanin alamomi waɗanda suke nuni ga wato canjin halin tsarki ya zuwa ga halin haila والحيض إلى da الطهر kuma halin haila ya zuwa ga halin tsarki أو الاستهابة ko halin istihada والاستهابة أيضا إلى الطهر ko kuma da kuma al-istihada har wa yau ila tuhur ya zuwa ga tsarki
والثالث na uku معرفة أحكام الحيض والاستهابة sanin hukunce-hukuncen haila da hukunce-hukuncen istihada أعني موانعهما وموجباتهما wato ina nufin abubuwan da suke hanawa da abubuwan da suke wajabtawa ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة mu kuma za mu ambata a kowane babi da cikin- daga cikin waɗannan babuka guda uku من المسائل daga wato mas'aloli ما يجري مجرى القواعد abinda yake tafiya a matsayin wato ka'idodi da wato kuma turaka لجميع ما في هذا ga الباب dukkan abin da ke cikin wannan babin على ما قصدنا إليه a bisa abin da muka yi nufi ya zuwa gare shi مما اتفقوا عليه daga abin da suka واختلفوا yi فيه.
daga abin da suka yi ittifaki suka haɗu a kansa da kuma abin da kuma suka saba a kansa
wannan duk da ta yake faɗa ne na'am a to daga ina yake kofowa malam barwan Eh? daga ina yake kofowa kuma ka san malamin falsafa ne fikihun shigar sai dai da yake ka san baka raba malam- malamin kowane fanni da fikihun amma malamin falsafa ne na'am الباب الأول a sai mu tsaya nan Mm. na'am
hadisa anas hadisa anas wanda aka yi wanda aka yi na'am hadisa anas na da su da na a wanda ke magana babu babu babu babu yake man kare basu na haɗu Mm.
to a wata ibara ce da wanda ibara ta fahimta da ke cewa bai na azuhuri na tumas ko kuma bai na bai na azuhuri na wanda ibara ce ta wanda babu nake bai na azuhuri na
bayyana azhurina tsakankaninmu eh menene baka fahimta azuhuri na ne azhur tsakaninmu shine mm. alaikum salam bari mu ga maganar abul hasan ibn al-qattan da aka ce ya inganta hadisin jasra din nan yace wa zakara haditha aisha yana nufin abdul haq kenan mai al-ahkamul wusta أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المساجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا, ولا جنوب من عند أبي داود وقال رواه من حديث أفلت ابن خليفة ويقال فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يثبت من قبل إسناده لم يزد على ذلك ولن يبين بما هو عنده ضعيف وهو حديث يرويه عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلت حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة وعبد الواحد ثقة ولم يعت ولم ولم يعتل عليه بقاده وأبو محمد يحتج به آه، تو anan ya faɗa kenan a wani wajen kuma ya fito ya ce wa zakara hadith la uhillu wa da'afahu wa yanbaghi an yakuna hasanan inji abul hasan wa yanbaghi an yakuna hasanan haka eh haka dai yace dai hasan az-zaila'i a nasbur raya dajaja yace bi kasri dal wa alaiha sah wa kataba an-nasu fil hadith bi kasri dal bi khilafi wahidati dajaj dijaja haka abul hassan ibn al-qattan ya yi kaidinta jasra bint dijaja eh eh eh wajen gajin tunanin kun gani a ولأبي نعيم نقلا عن ابن مندى أن جسرة بنت دجاجة أدركت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن ذكرها في الصحابة أبو نعيم ابن مندى كنا وفي النساء عنها حديث ترديد النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك يتترويته وانا حديث من رواية قدامة بن عبد الله بن عبدة كذا رأيته مضبوطا بخط الشيخ تقي الدين القشيري الآمري الهذلي الكوفي وقال البزار لا نعلم حديث حدث عن جس عن جس عن جسرة غير قدامة قلت حد قد حدث عنها أفلت قلت هذا القول وجن ابن آه ابن الملقن يجي قلت هذا القول هو الصواب فالحديث من هذا الوجه حسن لثقة رواته وحديث أم سلمة شاهد له وقول ابن حزم فيه أنه باطل جسارة منه وهو أعل حديث أم سلمة بأمر لا ننازعه فيه فإنه قال فيه محدوج الذهلي وهو ساقط يروي, يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول وهو كما قال to ka gani shi ibn al-mulaqqin ya dauki hadisin ummu salama shahid ne ba zai yiwu ba ku ya zama shahid tunda ibn abu zur'a ya ce kuskure ne gani abinda duk suke faɗa ke gala ibn qattan hasan kamar wannan ya tabbata gare ta cewa irakat
eh ta da idrak kwarai da gaske sahabiya ce kwarai da gaske wai ta buhari inganci to shi na ruwan buhari ai buhari mai bayani ne ai ba a kama ba a ba a ba ma asali na na abin nan ba mu karana ai ai ba mu karana shi mai nazari ne ai
ko ba idraj bane karshen hadisin a ba idraj bane babu idraji itirab la la la la waye ce akwai ittirab
saboda yayi karo wata riwaya an ce abubakar to ai me sharadin ittirab ba a me sharadin ittirab mun karanta alhadithul muttarib ya class ku muji me sharadin ittirab yaushe da kake hukunci da hadisi da cewa muttarib ne idan ba wajen da ya rinje a sai da in hadisi malami ɗaya ne ya roto kuma ya rinka samu rawi guda a kai
sharaɗin ittirab ya zamanto sun yi daidai akan ingancinsu yadda ba za ka iya tarjihi ba ko ba za ka iya jam'i ba a cewa kai ba za ka iya jam- ba za ka iya tarjihi ba in ba wajen da zai rinjaye to ai aslan sai ka so faɗan wannan sharaɗin in in- an yurwal hadith bin aujihin muta- a- a- mi- mi- mi- min aujihin muktalifatin mutasawiyatin wala yumkin aljam'u wala tarjih dole zamanto muktalifatin mutasawiyatin kuma fi sihha na'am wane ne wannan محمد بيومي وين محمد بيومي لأنها اضطربت فمرة قالت عن عائشة ومرة قالت عن أم سلمة فأي وانا اضطراب بعد جسرة بني هم؟ ba daga jasra ba ne daga wanda ya ruwaya daga wajenta ne In, gashi nan abu zur'a ya- Abu Zur'a a cikin a cikin ilal ibn abi hatim ya ce wannan kuskure ne wanda ya ce ummu salama ba ita ce ta yi ittirab ba ya yi mata hukunci wannan ya yi zalunci ya zalunce ta ba ita ta yi ittirab ba Ah, dan kawai riwaya dan kawai jasra ta ruwaito ta fuska biyu sai a ce ita ce ta yi ba a duba wanda ya ruwaito daga gare ta cewa watakila shine bai kiyaye hadisin ta ba maimakon ya ce aisha kamar yadda sauran fiqat suka ruwaito shi sai ya ce ummu sallama yayi kuskure wahamun minhu eh waham wah- wahima to ni dai gaskiya na karkata ya zuwa ga tahsinin hadisin jasra Mm. saboda na farko akwai ihtimali babba cewa sahabiya ce haka in sahabiya ce babu iskal amma waɗanda suka illanta hadisin da aflat ibn khalifa shine rawi an jasra wannan ta'alilin da suka yi saqit saboda imam ahmad ya ce ma arabihi ba san kuma wanda suka yi ruwaya daga wajensa fiqat ne irsa abdulwahid ibn ziyad al-kufi da kuma wani rawi fiqa in- a- a zailai ya bayyana shi a cikin nasbur raya saboda haka dai hadisin da isnadin sa dama illata sa jasra saboda bukhari ya ce inda ha ajaib kuma ya bayyana gare mu inda ha ajaib da ya faɗa riwayar da ya kawo wadda ta saba riwayar ta akan suddul abwab ita kuma ba za ka ɗauki cewa jasra ta zo da ajaib ba sai in ka karo da wannan ziyadar illa li muhammad wa ali muhammad shine ya ci karo da hadisin aisha amma in ba in bai yi ba inni la uhillu masjid al wala junub bai ci karo da hadisin a tushe kofofi sai kofar sayyidina abubakar ba to sannan abin da zai da ƙara ƙarfafa wannan hadisin shahid hadisin aisha da ta ce haidatuki laysat fi yadik dan yayi ikrarin ta akan cewa kenan al-haid la tadkhulul masjid saboda haka waɗannan sun nuna kaga hadisin shi akan kansa a a- akan kansa sahihun li dhatihi sannan kuma ma ya samu ma shahid daga shahid bil ma'ana duk da yake ba shahid ne bil lafz ba saboda haka tadhifu wanda suka fa hadisin la yastaqim ittirab ko da aka ce ittirab ne wanda yace yayi ittirab shine yayi ittirab domin riwayar ummu salama ba za ta zamanto dalilin ittirab ba tunda abu zur'a ya ce wanda yace ummu salama yayi kuskure to haga ya tabbata cewar riwayar ingantacciya riwayar aisha Mm, saboda haka kaga babu ittirab in ka in ka rinjayar da tariqa ka kore ittirab saboda haka wace illa ce kuma ta rage yanzu a hadisin jasra wace illa ce sai da ziyara da kyau eh a dama ziyada ai ba mu mu ba ruwanmu da wannan riwayar ai dama riwayar abu dawud bai kawata da ziyadar ba Mm, bai kawata da ziyadar ba jahalar jasra jahalar jasra bayan kuma an ce tana da idrak in ba ta da idrak akalla shay ta zamanto tabi'iyya kabira wa tabi'il kabir yuhtamal wato jahalatuhu sannan kuma in ma haka ne gayar ta zamanto maqbula indal mutaba'a kuma ta samu muta- ta samu sha- ta samu mutaba'a ta shahid bil ma'ana لا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك